أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قفى من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فلما أحسوا بأسنا تركوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جلالي وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن كان من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alqur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jiya mun kwana cikin wannan sura ta suratul anbiya'i don haka za mu tashi a cikinta Allah tabaraka wa ta'ala yana karanta mana farko dai waɗanda aka saukar da alkur'ani yake muwajaha su kai tsaye yake kitaba da su kai tsaye in mumine ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam in kafirai ne sai a ce kafiran quraishawa to nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce laqad anzalna ilaykum kitaban fi dhikrikum ya ma'shara quraish ya ku jama'a quraishawa laqad anzalna ilaykum kitaban hakika an saukan muku wani littafi fihi zikirkum yace zikirkum darajar ku ta tabbata a cikinsa ma'ana alqur'ani daraja ce ga larabawa cewa an zaɓi alqur'ani shine babban littafin da Allah bai taɓa saukar da irin shi ba ya zamo shine abin da Allah ya saukar da shi kuma da yaren larabci wannan daraja ce ga larabawa za ka yi cewa innahu la zikrun laka wa li kaunika wa innahu la zikrun laka wa li kaunika hakika wannan alqur'ani girma ne daraja ne sharafun ne daukaka ce gare ka ya rasulullahi kuma daukaka ce ga mutanen ka su ne larabawa aka ce wannan a wannan fasara kenan kuma innahu la zikrun wa innahu la zikrun laka wa li kaunika daraja ne gare ka kuma daraja ne ga al'ummarka duk wanda Allah ya yi ma'arzikin zama cikin wannan al'umma kuma ya yi imani da alkur'ani ya karbi alkur'ani da alkur'ani ɗaukaka ce daraja ce gare shi saboda haka wannan shine ma'anar laqadan zalla ilaikum kitaban fihi dhikrukum huwa alqur'anu shine alqur'ani li'annahu bi lughatikum domin ya sauka da yaran ku aiko ɗaukaka ce da daraja gare ku cewa babban littafin da Allah bai taɓa saukar da irin shi ba ya sauka da yaranku wannan ba ƙaramar daraja ba ce afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalci wannan ni'ima bace Allah ya yi maku ku gode masa ku yi imani da abin da ya saukar ku karbi abin da ya saukar ku yi aiki da abin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kaga wannan fasara kenan fihi zikrikum haka na ma an fassara shi da watan cewa fihi zikrukum wa'azin da ke ciki akwai wa'azi da gargadi da Allah tabaraka wa ta'ala ya kunsa fihi a cikin wannan littafin domin wannan littafin ne ya kai ga duk wanda ya rike shi ba zai bace ba duk wanda ya rike shi ba zai bace ba zai sadu da Allah lami lafiya ba halaka don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ban muku abubuwa guda biyu matukar kun yi riko da su ba za ku bace ba har abada kitaballahi وهو حبل ممدود إلى السماء littafin Allah igiya ce mai kaska zuwa sama sannan ya ce wa sunnati a wata riwaya a wata riwaya wa itrati ahlabai da kuma iyalan gidana na ba muku su guda biyu din nan to wannan aka ce in aka ɗauke shi nima ce afala ta aqilun yanzu ba za ku hankalci wannan babban ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba ku kuma ku karɓe ta da hannu biyu biyu sannan kuma ku gode ma wannan ni'ima domin ita ni'ima sadakin ta godiya duk wanda Allah ya wa ni'ima to wajibi ne gode ma ni'ima don haka me zai hana ku gode ma wannan ni'ima da Allah ya yi muku ya saukar da alkur'ani da harshen ku wannan babban ni'ima ce sannan kuma me zai hana ku ji tsoron Allah ku rika abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma Allah da shi domin komi da komi na cikin na wa'azi fi zikrukum wa'azi da gargadi yana cikin wannan alqur'ani afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba wa kam qasamna min qaryatin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawo yana bayanin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka saba aka yi musu sakayya da saba wasu suka saba ma Allah Allah ya yi musu sakayya da saba wanda suka yi masa to shine yanzu za a zo a yi bayanin su tiryan tiryan da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kan qasamna ai da yawa qasamna mun halakan min qaryatin daga alqarya kanat zalimatan kamar ana tunanin haka kawai aka halakar da ita Allah ta'ala ya ce a'a kanat zalimatan domin Allah bai zalunci in aka halakar da ita ba ta yi laifi ba an yi zalunci shi Allah bai zalunci ba ka yi wala zim rabbuka ahada Allah bai zalunci kowa wala zim mithqala zarra Allah bai zalunci ko da kudin kudin kwayin zarra saboda haka abin da suka yi ne aka mai musu da irin shi ko kuma aka mai musu da sakamakon shi da aka yi ce kada zalimatan wadda ta zamo ta zalunci kanta da kafirci domin farkon zalunci kafirci farkon zalunci shirka farkon zalunci kafirci sannan suka zalunci kansu da ƙaryata manzannin da Allah ya goma to ka ji dalilin da yasa suka zamo zalimata kana zalimata ita wannan alƙaryar ta zamo azzaluma da yin kafirci kuma ta zamo azzaluma da ƙaryata manzannin da aka aika musu to ka ji laifin da suka yi shi yasa aka halakar da su wa an sha'ana ba'adahum ba'adaha qauman akharin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sannan wa an sha'ana muka farar da qauman wasu mutane akari na daban ba'adaha bayan halakar wannan alkariyar haka in muka halakar da alkariya saboda ta yi zalunci ta yi kafirci ta karyata manzanni in muka tafiyar da ita mun halakar da ita sai mu kawo wata alkariya daban sabuwa makwafin wannan wannan alkare kuma makwafin wannan mutanen akari da daban kasiran ma yuhliku Allah ummatan thumma yati bi ummatin ba'daha da yawa Allah na halakar da wata al'umma kuma ya zo da wata al'umma bayan ta falamma ahassu ba'dana kaga nan kamar tafsiri ne can ya ce wa ahlaknal musrifin mun halakar da mabarnata mushrikai kenan to ga tafsilin mabannatan mushrikan ya aka halakar da su din me suka yi aka halakar da su din to nan kaga can wa halakar musulmin magana ce dunkulalliya to amma nan sai aka zo za a yi tafsiri na wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana lokacin da duk dai wannan al'ummomin da suka gabata ne waɗanda suka yi kafirci aka halakar da su da yadda aka halakar da su din ne alqur'ani saboda tafsilan li kulli shay'in ne kuma fussilat ayatuhu ne yake bayani kwata kwata akan abin da ya gudana akan yadda suka yi da yadda aka yi musu shine Allah ta'ala ya falamma ahassu ba'sana lokacin da suka sano ba'sana azaban mu ga sanan sado su ahassu suka san abin da ke ce ma isasi saƙon da ke cimma ƙwaƙwalwa shi ne isasi don haka ma ake kiran watan gaɓoɓin da ke aika ma ƙwaƙwalwa saƙo su ne gaɓoɓi guda biyar su ne alhawa alhamsa guda biyar in ka sa hannunka in abu na da zafi take saƙo zai aika ma ƙwaƙwalwa wannan abin na da zafi ko yana da sanyi take taɓa wannan fa daga hannun har ya aika ma ƙwaƙwalwa cewa wannan abin na da sanyi haka na ma in ka kalli abu kana kallon abu take saƙo ya aika ma ƙwaƙwalwa wannan kala ce fara wannan kala ce baka wannan kaza ne kuma daga ido da ya kalla sai aika ma ƙwaƙwalwa saƙo sannan in ka shaƙi abu take sako zai aika ma kwakwalwa wannan abun mai ƙamshi ne turare ne wannan abun mai waye ne waɗannan ba duk abubuwa ne na kudura da wani shi bara wanda kowanne in ya samu abin take ya aika ma kwakwalwa sako waɗanda haka ake cin alhawas masu aika sako zuwa kwakwalwa don haka aka ce falon ma a hassu lokacin da saƙo ya kai ma ƙwaƙwalwarsu cewa ga azaba nan domin an yi ma hafsu fassara da yawa aka ce ayanul azaba lokacin da suka ga azaba uku a hafsu ke lokacin da suna ji a jikinsu lalle ga azaban nan khafu wata wasqa'u sun ji tsoro daga cikin fasarorin da aka yi kamar yadda ibn jarir at-tabari ya kawo ai khafu da imam al-qurtubi khafu wa tawakkalu lokacin da suka ji tsoro kuma suka yi sauraron azabar tazo shine falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun idahum minha sai ga shi kuruna suna ta gudu suna ta gudu watan suna kwana an sibanta su kwana kamar irin mai gudu kan doki ko kan abin hawa shi ke su kwana amma su ba kan abin hawa su ba kan dawaki suke ba amma sai aka kamanta su da masu kwana akan dawaki saboda gudu da neman tsira da suke yi shine idahum min hayar kudun idahum sai ga su yar kuduna suna masu kwana min ha daga alƙaryar nan suna son su fita su ba alƙaryar domin haɗin nan lamirin nan hali an ba shi fasarori da yawa aka ce ilahu min har kudu sai ga suna kokarin gudu daga garin domin an yi magana karyatin wa kam qasamna min qaryatin to min hadi ne na kuma qaryatin sai ga suna ta gudu min ha daga wannan alƙaryar tasu ko ko min ha daga ba'su inda ya zo musu domin ya ce falamma ahassu ba'sana lokacin da ahassu suka san ko suka ga ba na azaban mu aka ce to ai shi ba asu muzakkari ne to ya aka yi kuma min haji mu'annasi ne me ya annasa shi inda zai kuma ba ba'asu aka ce abin da ya annasa shi shi ba'asu na da ma'anan ne kimatu ita kuma ne kimatu mu'annas ne to aka sai aka ce tunda ba'asu na da ma'anan ne kimatu da aka ce falin ma asu ba'asu na ilahun minha sai ga su minha yarkuduna suna su kwana minha wai su fita daga garin da azaba za su cin musu minha daga wannan azabar suna ganin wai gudun su ya tsiratar da su idan ja al'azabu idan azaba ya idan azaba ta zo ya firruna za su rika gudu sannan kuma suna gudu ya zunnuna suna zaton allahum yunjihimul harbu gudun zai tsiratar da su daga azaba min azabillahi tabaraka wa ta'ala qalat lahum al malaika sai mala'iku suka ce musu la tarkudu ai ku daina maganar su bana ko gudu domin ku tsira daga azaba warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum a ku dawo mana zuwa ga ila ma utriftum zuwa ga ni'imomin da aka ni'imta gare ku waɗanda su ne sanadin ku yi ta bugun gaba su ne sanadin ku yi ta girman kai su ne sanadin ku hujire wa Allah tabaraka wa ta'ala ai ni'imar da aka ba ku ce ko sai ku dawo ku sha ni'imar mana ya kai kuke gudu don kun ga azaba ku dawo zuwa ni'imar da aka ni'imta ku wadda ita ce dalilin ku yi wa Allah gawa. ita ce dalilin ku karyata ayoyin Allah ita ce dalilin ku karyata manzannin Allah to menene na gudu ku dawo zuwa wannan niman mana wadda aka nimta muku ila ma utriftum fihi wa masakinikum kuma ku dawo zuwa waɗannan gidaddajin naku na alfahari waɗanda su ne suka sa ku dagawa la'allakum tus'alun wataƙila tus'aluna saboda ƙasaita ku kamar yadda kuka saba za a zo a rika tambayar ku gari ya yi zafi ana so ku ba da wani abu dama ka san ita ce alfaharin mai alfahari a ce kowa ya kasa sai shi kowa ya kasa yau shi ne mafita alfaharin mai alfahari ke ba abin da yake so irin haka to shi ne Allah ke musu gatse ku dawo cikin dukiyar ku wannan da ko da za a zo ana muku yan murya ana roƙon ku akan cewa gari ya yi zafi ku ba da yadda za a yi ku dawo mana wannan faga tsaye ne ai azabar ce ta kore su daga wannan ni'imar ai duk abin da ya kori mai ni'ima daga gidansa gidan da yake jin daɗi yake alfahari da shi yake komai yake bugun gaba kuma ya sa shi ɗagawa ai duk abin da ya sa kaga ya fita ya bar shi to azabar ta kai azaba amma sai Allah na musu gatse na cewa ku dawo mana ila ma utriftum zuwa ga abin da aka ni'imta ku na ni'ima wa masakinikum da kuma gidaddajin ku la'allakum tus'alun haqiqa ku tus'aluna za a tambaye ku tus'aluna nan an mai fasarori da yawa malaman tafsiri suka ce la'allakum tus'alun ko a ko a tambaye ku akan ni'imomin da Allah ya ni'imta ku maku domin ni'imar da Allah ya baka sai ya tambaye ka akan wannan ni'imar ka aiwatar da abin da Allah ya ce da ni'imar ko ko kun yi girman kai kun aiwatar da ita ba inda Allah ya ce aiwatar da ita ba la'allakum tus'alun lalle sai an tambaye ku akan wannan nimomin ko ko la'allakum tus'alun lalle ne za a tambaye ku menene ya wakala to in kun gudu ai kun ga ba za ku iya ba da amsa da ya wakala ba la'allakum tus'alun za a tambaye ku akan abin da ya gudana za a tambaye ku akan abin da ya gudana na'am
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ƙalu kafin wannan al-ibn jarir al-tabari rahimahullah ya ce yana daga ma'anonin la'allakum tus'alun hakika ku za a tambaye ku ma'ana za a tambaye ku don ku ga ne ba jeu ba za a tambaye ku a ce me sakamakon masu karyata manzanni ai ku kun fi kowa sanin sakamakon su la'allakum tus'alun dan a tambaye ku ko a tambaye ku ko kuna da amsa da za ku bayar aka ce duk fa wannan gaske ne a ce musu su dawo ko a tambaye su abinda suka gani domin in sun je gaba su karar in an tambaye su me sakamakon masu karyata manzanni su ba da amsa wannan tahakkumi ne gaske ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya amsa ya ce qalu ya wailana da aka ce musu ku dawo qalu da suka ga dai tabbas azaba ta sauka kuma sun yanke kauna ga barin tsira su da kansu suke ce ya wailana ya kai can mu ya halakan mu ya bonin mu duk abin da suke faɗa kenan na halaka ya wailana ya halakan mu inna kunna zalimin haƙiƙa mu kunna mun zamo inna haƙiƙa mu kunna mun zamo zalimin azzalumai mun zalunci kanmu da shirka mun zalunci kanmu da ƙaryata manzannin Allah mun zalunci kanmu da bijirewa ga barin dokokin Allah kaga da kansu suna itirafi sun yi zalunci da kansu suna itirafi ma'ana itirafi suna shaida da kansu cewa sun aikata watan zalunci sun aikata shirka don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce qalu ya wailana inna kunna zalimin haqiqa mun zalunci kan mu bil kufri da kafirci da sabon Allah da kuma ƙaryata manzannin Allah fama zalat tilka da'wahum fama zalat tilka tilka wannan magana ta ya wailana wannan kalma ta ya wailana fama zalat bata gushe ba da'awahum ita ce abin da suke ta faɗa suna ta kai na kanta suna ta faɗarta ya wailana ya wailana ya wailana ya wailana abin da suke faɗa wal iyazu billah to shine Allah ta'ala ce fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum suna ta faɗin wayyo sun bani sun lalace wayyo sun bani sun lalace hatta ja'alnahum hasidan har muka sanya su hasidan girbabbu in ka same su karshe yadda kasan amfanin gona ne wanda yake tsaye kan kara duk an sare shi gashi kwance to haka suke don haka adawa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa shi ka annahum a'jazu nakhlin hawiya da muka gigirbe su watan da muka kama iska in ya kama ya buga in ya kama ya daga ya buga in ya kama ya daga ya buga haka ya halakar da su yadda kasan girbabbu girbabbun watan amfanin gona don haka nan ma sai ya ambace su watan kazzar'i kamar ya manya almasudi wadda aka girbe da watan lauje an kashe su an halakar da su gaba gida khabidin kuma suna tsit suna masu kawaici suna mayyiti na matattu abinda yasa aka kira su khabidin waɗanda suka yi tsit ba motsi ba magana shine khabidin al-khumud bicewa bicewa ba su motsi ba su magana ai wannan sifa ce ta wanda ya mutu wanda ya mutu bai motsi wanda ya mutu bai magana za ka sai aka sifanta su aka ce family ga sunan sun yi kawaici tsit mayitin ka umudin nar idan ka san wutar da ke haɓarɓaka an watsa mata ruwa ta bici to haka suke وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samaa ba mu halicci as-samaa sama ba wal arda da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai din la'ibin muna masu anan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo mana ayoyi na dala'ilu tauhidi ababen da za su nuna ma dan adam cewa Allah shi kadai yake wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bai da abokin tarayya to duk waɗannan ayoyi a ce yau an ƙare ba su zama wa'azi ba ba su shiryatar da ɗan adam ba mai hankali zuwa ga ɗayan ta Allah sannan kuma ni'imomi ne fi nafsil waqti ni'imomi ne shin ɗan adam ba zai kalli waɗannan ni'imomin ba ya gano wanda ya masa waɗannan ni'imomin domin ya gode masa ya yi imani da shi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo dalilan tauhidi su ne sammai da kasai dama in Allah na son ya kira ya jawo hankali zuwa ga ɗayan tashi ya jawo hankali zuwa ga gane ƙudurarsa sai ya kawo ababen mamaki wanda sun ishi hankali tunani ya gano cewa lallai wannan aya don haka dili sama da duk wanda ya dili sama zai iya gano ƙudurar ubangiji kamar misalin da muka buga kullum baka taɓa samun bukka a cikin daji ba ko a gida ɗakin haƙi wanda iyaka ya ɗauki mutum uku ko hudu ko biyar a ce ba wanda ya wannan ɗakin haƙi bai yi a ce ba wanda ya wannan bukkar ba zai yi ba to ya bukka mai ɗaukar mutum hudu biyar bayyuwa a ce ga wanda a ce bayyuwa ta samar da kanta bayyuwa a ce ba wanda ya yi da amma rufin sammai a ce akwai abu zai yi akwai rufin sammai a ce ba wanda ya yi sammai wannan ba zai yi ba ko kana duk ƙasar da ka tafi akwai sama duk ƙasar da ka tafi akwai sama duk inda ka tafi rufin sama ya rufe ko ina to ai wannan alama ce aya ce da ke nuna kudura ta ubangi tabaraka wa ta'ala wannan aya ce alama ce da ke nuna kudura ta ubangi tabaraka wa ta'ala don haka sai Allah ta'ala ya jawo hankali ya ce ma khalaqna as-samaa ba mu halicci sama ba wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke cikin tala'ibin saboda wargi to dan me muka halicce su mun halicce su ne saboda abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu shi ne gano ayoyin Ubangiji ta baraka wa ta'ala ɗaya sannan kuma don ni'imtawa ga su halitta mun yi haka domin mu sanar da halitta mun yi haka domin mu sanar da halitta ai bal lil in'ami alaihim mun yi haka ne lil in'ami don ni'imtawa alaihim ga bayi wa ma an'amna alaihim bidhalika kuma ni'imar da Allah ya bayi bai musu haka ba kawai sai don gode masa su tsaya su gode ma Allah kaga dai sama sama watan ayat domin mutum ya kalli sama dole ya gano ayat ta ubangi tabaraka wa ta'ala domin tun da yake bai taba jin an ce ta huje ba ko ta huje ko ku a saboda tsananin dadewa ta yi shekaru miliyoya dubbai da haka yanzu suna bukata a canza ta ta ta farkwace a'a sannan kuma babu ginshikin da ke riƙe da sama wannan aya ce sannan ga taurari nan aya ce taurarin nan ana yin tafiye-tafiye da su ana gane lokuta da su sannan ga dare ga yini ana sanin lissafi saboda su wannan karbin ni'imar Allah ya yi mana abin da za mu gano lissafin yau mun kwana ɗaya an yi awa ashirin da hudu an kwana ɗaya an yi mako ɗaya an yi wata ɗaya an yi shekara ɗaya ai sanin lissafi wata ni'ima ce da ana zube babu lissafi ba a san yau an kwana ɗaya ba ko an yi sati ko an yi wata ko an shekara ga nan gurguzu kawai zube ba a san inda ake ba wannan watan tawaya ce amma Allah tabaraka wa ta'ala bai mu cikin tawaya ba sai yayi mana ni'imar lissafin dare da yini ta alamu adadin sinin wal hisab ga wannan ni'imar sannan kuma har wa yau dai a saman Allah tabaraka ta'ala yayi mana ni'imar saukar da ruwa daga sama don haka ma sai yana ambaton ruwan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa fis sama'i rizqukum arzikin ku yana sama ma'ana dalilin arzikin ku ruwan da ake sakowa daga sama ya zuba ƙasa in ya zuba ƙasa ya fitar da tsire-tsire tsire-tsiren ne mata allakum wali al'amikum ku ku ci dabbobin ku su ci to wannan ni'ima ce to duka wannan Allah tabaraka wataala ke karanta mana ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma sannan in mun koma kasa din kasa din da aka sai ka ji ya ce wal arda khalaqaha lil anam Allah ya halicci kasa fa lil anami dan talibai dan mu Allah ya halicci kasa mu yi tafiya kan kasa mu yi gini kan kasa mu tona kasa mu samu riyoji sannan mu yi gine-gine a kan ƙasa mu yi dashe a kan ƙasa mu yi shuka a kan ƙasa don haka yake cewa ya halicci ƙasa lil anani saboda talilai wannan ba ni'ima ba ce ta ga ni'ima ce kaga ƙasa bayan ta zamo aya kuma ni'ima ce don haka Allah ta'ala ya ce ban halicci sammai da ƙasai ba da abin da ke tsakanin su la'ibi muna masu wargi ko kaɗan babu haka warki bai dace da mu ko kaɗan mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ne domin su zamo aya kuma don su zamo ni'ima in sun zamo ni'ima ku kalli ni'ima ku gode ma wanda ya muku ni'imar shine hikimar da ke ciki in sun zamo aya ku kalli ayar ku girmama ku ɗayanta mai wannan iko subhanahu wata'ala shine ma'anar wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin don haka al'imam zamakshari radiyallahu anhu abinda yake cewa abinda Allah ke nufi a nan rufin nan na sammai da abin da ke ciki da ƙasa da abin da ke ciki na tsire-tsire da duwar watsi da mutane da dabbobi da itace da sauransu duk ba mu halicce su ba don warki ko kaɗan mun daidaita su ne mun samar da su ne don fa'idodi na addini da hikimomi na ubangiji hikanmu na rabbaniya hikimomi na ubangiji tabaraka wa ta'ala domin kana kalla ido ka gani ka gano wannan abun bai yiwuwa akwai wanda ya samar da shi wanda ya samar da shi din nan shine mai iko kan kowa da komai lalle wanda ya samar mai iko kan kowa da komai shi kadai ya cancanci a bauta masa Abu Sa'ud yace Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana ishara ne zuwa ga alam gaba ɗaya hikimar halitta alam gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani a cikin wannan watan wannan aya bal khalaqa Allah ta'ala al-khalqa Allah tabaraka wa ta'ala halitta halitta domin ta zamo aya a kalla a gano shi kuma ta zamo ni'ima a kalla a gode masa da ka wani wuri sai ce huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga hikimar halitta ba da mulki ba a aliya buluwakum ayyukum ahsanu amala wane ne zai gano aya ya bi Allah wane ne zai gano nimar da Allah ya masa ya gode ya yi imani ya bi Allah tabaraka wataala don haka wani wuri yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin kaga ba dan warki ba وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين سيتي ان في خلق السماء ان انت بعد ورقي ba to dan me sai aya ta ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayati kaji dalili kaji hikimar halittar sammai da kasai ba dan wargi ta aya ayoyi ne don haka sai kaji ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mani na'am وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو عرفنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا الله تبارك وتعالى kuma sai ya juya ba da amsa ga masu cewa Allah ya riki da Allah ya riki mata masu cewa Allah ya riki mata masu ce dangana Allah tabaraka wa ta'ala ga iyali shine mata masu dangana Maryam alaihi salamu ga Allah tabaraka wa ta'ala tunda ta haihu ba miji don haka wautar su da jahilcin su da rashin hankalin su da dabbancin su ya nuna musu cewa mata ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma suka sake kwabawa abinda ta haifar suka ce dan Allah ne nasara kenan yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne to waɗannan ne gaba ɗaya Allah ya haɗe su ya ba su amsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce domin shi ɗa yana shagaltawa mata tana shagaltawa don haka sai ya ce lau aradna an nattakhidha lahwan ya rasulullahi ka faɗa ma waɗannan mutane lau aradna da mun yi nufin an nattakhidha lahwan mu riƙi lahwan wargi ai ma'ana mu riƙi mata domin an fassara lahwan din nan ai imra'ata ko lahwan din nan ai ai zawjata da mun yi nufin muriki lahwan ma yulhabihi abinda ake shagaltuwa da shi min zaujatin na mata aw waladin ko da lattakhadnahu min ladunna ai da mu rike shi min ladunna ta jihanmu ta karan kanmu ba sai wani ya liƙa mana ba mu za mu riki wannan ai liƙa cewa maryam a liƙa ta ga Allah tabaraka wa ta'ala liƙawar halitta ce ko kuma annabi Isa watan nasara su ce dan Allah ne ya kaga liƙa wasu ne haka ma yahudawa su ce uzairu dan Allah ne shi ma liƙa wasu ne Allah ta'ala ce da mun yi nufi an nattafi da lahun mu riƙi matar da suke faɗi ko mu riƙi ƴan ɗan da suke faɗa lattafarnahu min ladunna da mu riƙe shi min ladunna daga gare mu aka ce wata fasara daga malaman tafsiri suka ce ai in Allah zai riƙi mata ba mutane ba cikin mutane zai zaba ba a sai dai hurul ini ha duk abin da Allah gatancin da Allah zai wa wanda ya bi shi sai ce zan baka matar da ta fi taka ta duniya zan baka matar da baka taba ganin mai kyanta ba a duniya zan baka kaza zan baka kaza to kuma duk sai ya dawo shi yana ba da wadda ta fi ta duniya amma kuma sai ya rasa wadda zai riga da irin ta duniyar ai wannan wannan akwai akwai rashin adalci a cikin ba waɗanda suka yi wannan tilka idan kismatun ziza tilka idan kismatun ziza su Allah ya ba su wadda ta fi wadda ta fi amma su su ba Allah waɗanda aka fi tilka idan kismatun ziza wannan rabo akwai zalunci a ciki to Allah ne bai da bukata da mata Allah bai bukata da da Allah tabaraka wa ta'ala bai da bukata abinda ke sa alƙila suratu maryam ta faɗa mana mun karanto bara watan idan mutum yana tunanin zai tsufa ya kasa abin da yake yi don haka yanzu yake neman ɗa ko da zai tsufa yana da gata wanda zai zamo gatan shi to Allah bai tsufa Allah bai gushewa shi ne alhayyu alkayyumu baka isa ka motsa ba sai kayyumu ya baka izini baka isa idon kai tsafta ba sai kayyumu ma'ana ka san yana tsaye shi ke tsaye da tadbirin halitta ga baki ina magana kasawa take babu da dalilin tsaye ke dalili na biyu abinda yasa ake neman ɗa annabi zakariya ya faɗa mana ya ce ina ya ubangiji ka bani da ya risu ni wa ya risu min ali abu in na mutu ya gaje ni ya gaje kayan gidanmu na annabta na gidan annabi ya akubu ta ji in ya mutu ya gaje shi to Allah hayyu qayyum rayayyen sarki ne baya mutuwa da haka yake ta inna nahnu narisu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un mu ke gaje komi da kowa mu ke gaje komi da kowa to me Allah zai yi da ta dai ji abin da ke ta alimina ta ji abin da ke ta alimina tunani in kai rauni dan ka ya zamo gatanka in kai rauni ya zamo gatanka don haka ma annabi zakariya din ai yana faɗin raunin nashi ko a cikin surar farko yana faɗin raunin nasa ga furfura ta taso ga rauni ya taso ya ubangiji ka bani da ya risuni wa rismin aliyaqo to Allah tabaraka wa ta'ala sarkaka duk gabarin wannan sannan kuma me Allah zai yi da mata me Allah zai yi da mata to saboda haka yace lattafaznahu min ladunna da mu rike shi min ladunna ittahamul haqqa tabaraka wa ta'ala sun tuhumci alhaqqa Allah tabaraka wa ta'ala anna lahu zawjatan yana da mata hiya maryam ita ce maryam wa waladan da da wallahu tabaraka wa ta'ala law arada zawjatan fa innahu min al-huri wal malaika ما هو أجمل وأشرف وأرفع قدرا من مريم هذه kama bayanin da muka yi kenan tun Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi rikon waɗannan ai ba cikin mutane zai rika ba ko kaɗan sai ce in kunna fa'ilin saboda haka ma kunna fa'ilin in din nan mai ma'anan mace in kunna fa'ilin saboda haka ko kusa ba mu aikata haka ba ko kusa ba mu riƙi mata ba ko kusa ba mu riƙi ɗa ba haka Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wannan.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله تبارك وتعالى إن كنا فاعلين wasu malaman tafsiri suka ce waccan magana ta kare cewa lattakaznahu min ladunna magana ta kare in kunna fa'ilin saboda haka ko kusa ba mu aikata haka ba ba mu riki mata ba ba mu riki da ba kwata kwata a fasa wata fasarar kuma in kunna fa'ilin da za mu yi bisa kan sharɗi kenan lattakaznahu min ladunna ai ba sai mun jira wani ya liƙa mana ba ya ce maryam ita ce za a liƙa wa Allah tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ko annabi isa ko uzairu a lattafarna bil lattafarna bil ladunna da mu rike shi min ladunna daga gare mu ba sai wani ya liƙa mana ba saboda haka dai kwata-kwata ba in kunna fa'ilin ma kunna fa'ilin kenan ba mu aikata ba ko kusa ko kusa bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahir wa lakum al wayl mimma tasifun Allah tabaaraka wa ta'ala ce bal bari dai naqzifu bil haqqi muna jifa bil haqqi muna ɗaukar imani muna jifar kafirci da shi muna halaka kafirci da shi har ya bace ya zama kwata ba kafirci da shi ne da kuzuku bil haqqi aka ce haqqi imani aka ce haqqi muna ɗaukar ayoyi da hujjojin haqqu alqur'ani alal batil muna kwamtsatsu akan ƙarya shine shirka fayyad mabuhu fayyad mabuhu sai gaskiyan nan shine alqur'ani sai ta halakar da ƙarya ita ce shirka imani shine gaskiya fayyad maguhu sai ya halakar da watan shirka shine kafirci muna ɗauka ayoyin alqur'ani muna dukan shirka da kafirci da wannan mummunan hukunci na liƙa ma Allah ɗa ko liƙa ma Allah mata bal naqzifu bil haqqi ala al-batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahirun ko da ake dibawa ina ya bace dama ƙarya ce dama ƙarya ce ƙarya dama ƙurarra ce ramin ta ƙurarre ne kuma dama can ita sunan ƙarya babu dama ai sunanta ƙarya ce shata ta aka yi ba ta ne abinda babu sai a shata sai a ce ƙarya ce to ai cewa Allah na da abokin tarayya ƙarya ne don haka da an kora sai ka ji ta sarare ina take ba ta ina take ba ta saboda ƙarya ce Allah tabaraka wa ta'ala ta da wasa da kudurarsa shine matabbaci to haka yake cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihim batil Allah shine matabbaci duk a kada a raya Allah tabaraka wa ta'ala yana nan halitta suna nan hujjojin suna nan amma abinda ake bauta ba Allah ba ƙarya ne banna ne da an kura sai ga ya bace babu shi ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل كيشو da azaba ta tabbata min ma ta sifun da abin da kuke sifanta Allah da shi na cewa Allah na da mata ko cewa Allah na da abokin tarayya ko cewa Allah yana da da duka wannan Allah tabaraka ta'ala ya tsarkaka gabanin wannan da kai ce ولكم الويل مما تصفون عذاب تا تبت غريكم mai tsanani min wasfikum khaliqakum bi hadhihi sifat nasiban ta mahaliccin madayanci mai iko kan kome wanda ya tsarkaka gabarin dukkan tawaya sifantawa da kuke masa da azzaujiya ya riki mata walwaladiya kuma ya riki watan to wannan kai da azaba ya tabbata gare ku وله من في السماوات والأرض الله تبارك وتعالى يجي وبتبتم wannan maganar cewa Allah ya riki mata ko Allah ya riki da bari ku ji wani misalin da ku da kanku zai kore muku wannan shatawa ta ƙarya ba wai maganar yana da ƴaƴa ba ko yana da ɗa ko yana da mata man fit samawati duk abin da ke cikin sammai wal ardi da abin da ke cikin kasai lahu nashi ba maganar mata maganar mata ba ta taso ba maganar da ba ta taso ba duk abin da ke sammai da kasai lahu mulkin Allah in ana maganar mulki wake maganar da ai yana maganar mulki ba maganar da in dai duk mulkin sa ne to ya koru a ce yana da da in kuma yansa ne ya tabbata to ba kuma maganar mallaka ba maganar mallaka don haka ne da wannan kuka ha'u kamar yadda daga malaman tafsiri suka ce watan idan mutum ya sau baban shi babansa yana bawa watakila wata kaddara ta sa an an bautar da shi an sai da shi to saboda haka sai ya je kasuwa sai ya ga baban shi a kasuwa sai ya sau yana sauwa watakila bai sani ba sai aka ce ai babanka ne ai babanka ne shi rabon shi da shi tun yana karami don haka yana zo da sai shari'a ta ce a taka alayhi ya ɗin ba kuka suka ce ya ɗin ba maganar za a ce ƴan tashi ba a'a ya ɗin saboda bunuwa da ubuda ba su haduwa watan bawan shi ne kuma baban shi ne ba su haduwa sai dai a yi ɗaya sai dai a yi ɗaya in baban shi ne to baban shi ne ba magana ba magana bauta in bawan shi ne bawan shi ne kuma ba magana baban shi to wanne ya tadda wani a zaman shi baban shi shine farko kafin ya wuce kasuwa ya sayo shi don haka wanda a farko shi za a yi hukunci ne to saboda haka dai bauta ta kore watan watan gunuwa a ce Allah tabaraka wa ta'ala wadannan ya yasa ai duka bayin Allah ne in kullu man fi samawati wal ardi illa akar rahmani kowa komi bawan Allah to haka aka ce ku daina wannan magana ga wata hujja ma wanda za ta kore abin da kuke da hawa man fi samawati duk abin da ke cikin sammai wa man fil ardi da abin da ke cikin kasai ko ma fil ardi wa lahu man fis samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da kasai lahu mulkin Allah ne domin lillahi mulku samawati wal ardi dai kenan lahu halitta Allah ne wa khalaqa kulla shay'in duk abin da kake Allah halice shi Allah ya halice shi ko menene sannan kuma lahu bayin Allah ne duk abin da ke cikin sammai da kasai mulkin Allah halittar Allah bayin Allah in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da ke cikin sammai da kasai bawan Allah ne to ina kuma a ware wasu a ce yaya ne ina a ware wasu a ce kuma matan Allah ne a subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka duk abin da ke cikin sammai da kasai abin da a identity din shi cewa bawan Allah ne ba wani abin da zaka bashi ba bawan Allah din bane babu shi komi kowa bawan Allah komi kowa bawan Allah walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa man indahu waɗanda suke a wajen Allah a matsayi ba a wajen Allah a makadi ba su ne mala'iku wa man indahu ai kowa na inda Allah domin cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fa tastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun ya rasulullah idan suka tambaye ka dangane da ni ka ce musu ina kusa da su ina kusa da su dan haka su roƙe ni zan amsa musu wani ne ce na fi ku kusa da jijiya na fi dan adam kusa da jijiyar wuyansa kaji wani wuri Allah ta bar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace innakum la tad'una al-asma wala bi ab'ad minkum innama tad'una as-sami' al-qawi wanda kuke kiran fa ba ne sai yake ba wanda yake wanda kuke kiran ba kurma bane a kuna kiran wanda yafi komi kusa da ku kuma yafi kowa jin ku wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu bainahu wa baina a'laqi rikabikum ku hutar da kan ku hutar da kan wanda kuke kiran yana nan tsakanin ku da wuyayen raƙumman in mai sallah na sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce karka yi tofi ka tofa ga alƙilla domin ubangijin kai na tsakanin ka da alƙilla to sai kuma yaya to saboda haka inda hunan a matsayi ne waɗanda suke kusa da ubangiji tabaraka wa ta'ala a matsayi don haka wannan indiya al-imamu al-alusi رحمه الله يتي ون العندية والمراد بالعندية عندية الشرف عندية تدوكك لا عندية المكانية فعندية بتي تبجري ودن أتشان ودن الله شان سما ذلي يوم وادا تسنا تنزل باشينا كذلك ومن عنده ودن دسكي وجن الله أمتأي أدرجة أمتأي sai aka ce wannan Allah na misali ne al-Imam al-Alusi rahimahullah yace wa qila ubbir anhum bidhalika tanzihan lahum lika tanzilan lahum likaramihim Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa musu haka dan ya girmama su ya da kasan mai mulki a ce yan majalisa kai yan fada kai ka san su ne makusantansa ko yan fada sa makusantansa to sai aka yi misali da wannan domin me domin girmamawa ga su mala'iku amma ba wai suna can sama bane Allah na can sama don haka suka zan mani inda hu a ba ku ba haka bane ko kadan da saboda domin Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da halittarsa kuma baka isa ka ce yaya ba sun cakuda ko ko shi da ban su da ban a a baka isa ba Allah tabaraka wa ta'ala ce yana dai tare da kowa yana tare da kowa mutum biyu ba su isa su gana ba Allah shine na uku hudu ma sai na ya zama na biyar su biyar sai ya zama shi ne na shida ko abin da ya fi haka ko abin da ya kasa haka Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da kowa yana tare da komai yana tare da kowa yana tare da komai kuma wannan ma'iyya hankalinka bai yi saka gano yaya take ba abin da ya dace ne ka sallama ko kai tafwidi ko kai tawili wa man indahu la takbiruna an ibadatihi ba sa girman kai an ibadatihi daga bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala sune mala'iku mutlaqan sake ba sa watan ba sa girman kai ga barin bautar ubangi tabaraka wataala in dan adam ya yi girman kai in an ce bawan Allah ne in nasara sun yi girman kai in an ce isa bawan Allah ne to su dai mala'iku masu girma masu matsayi masu kusanci ga Allah la yastaghfiruna an ibadati ba su girman kan in an ce su bayin Allah ne shi kan shi annabi isan ولن يستنكف المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي شيء مسيح النبي عيسى عليه السلام مي درجة بي كامة بي جن واتم بي جدائي با كوي جرمن كي يجب جدائي بدون أن شباب الله لتوكل shi alfaharinsa da dukiyarsa da jin daɗin sai zan ba wa Allah to saboda haka aka ce la sabiruna bi ibadatihi sune malaiku watan لا يستكبرون عن عبادته يسبحون الليل والنهار لا يبصرون يسبحون الليل سنة تسبيح جري جرانا لا يبصرون باسا ينكيوا باسا واتن ينكيوا باسا دوكا بوتو كتسبيح وترانا عبد الله عبد الله ابن الحارث بن نوفل yace ya taho a wani mazauni to sai zan lokacin akwai watan kabul akhbar a wurin sai yake to ina da tambaya Allah ta'ala ya ce yusabbihuna al-layla wan nahara la yadhkuru mala'iku suna tasbihi dare da rana ba sa yankewa ba su magana kenan in ka suna magana to ai magana ta su za ta yake tasbihi ba su zuwa aika sakon Allah isar da sakon Allah in sun je isar da sakon Allah za su yanke sai ya ce wani yaro ne wannan ya fice daga cikin banu Abdul Muttalib ne sai ya ce dana ba ni hankalinka nan su mala'iku ya da kasan numfashi gare mu haka tasbihi yake gare su ya ce don Allah in za ka yi magana kana ɗauke numfashin gare kenan in za ka yi magana sai ka dakatar da numfashin ka sannan ka yi magana ya ce don haka su ma in za su yi tasbihi ba sai sun dakatar in za su yi magana ba sai sun dakatar da tasbihi ba don haka suna magana kuma suna tasbihi tasbihi ya da kasan numfashi gare mu haka yake ga mala'iku لا يذكرون باسا ينكي واقبل التسبيح قال الله تبارك وتعالى الحمد لله لا مضيع لنا كويس ولي
alhamdulillah abin da muke da shi a yau shi ne a kungiyar yan wanda ta yana zamfara suka aiko da takardar cewa a sanadiyar wannan wata mai alfarma duk wani matsalacin da ta kai shi ko kuma shi ta kare za su wanda shi shi bi da bi da lahi ba tare sun karbi gurgurwa ba saboda farma wannan watan kuma su ba da sunaye da lambobin wayar da za a yi gurgurwa idan bukatar hakan ta kama suka ce a dan ma akwai halin da ma lambar wayar shi 090 39 34 46 54 sai a nan tura wada da kuma unguwar gwaza akwai alhaji aliyu number where she is 08083447790. Sai baban gida Haruna number where she is 08064389176. A shi haɗe da samun feji akwai Alhaji Abdullahi mai Kano number where she is 08064653024. Sai Alhaji Jamilu Sarki number where she is 0703925 a sabon gari da muragen da kuma jirgin ruwa akwai salisu abubakar sadiq number waya shi 0s0 ya alhaji mai nasara bala number waya shi 0s0 ya alhaji sani number waya shi 0s0 a kantin daji da kuma Igor Road akwai Kasim Murtala mai lambar waya 070 36 28 38 sai Muhammadu Suleiman da number waya 080 53 30 25 36 sai Sani Manaja mai number waya 080 36 39 42 93 sai Ladan Shuru mai number waya 080 67 33 31 35 sai Ibrahim Abubakar mai number waya 080 67 69-55-41 a barakan namu da unguwar da na da kuma hayan guba akwai alhaji abdulsalam mai lamba waya 0s0-30-11-22-06 sai alhaji yunusa muhammad mai lamba waya 0s0-65-66-14 wayannan su ne mutanen da za a tuntuba da kuma lambobin wayar su da kuma masallacin da ta ga shigo goma ta kare kuma sun yi alkawarin za su gyara fi da da layi tsawon wannan wata sanarwa daga asirin murtala wanda shi ne jami'ar wanda a jama'a na wannan kungiya wannan shi ne kawai alhamdulillah muna fata Allah ya saka musu da alkhairi wannan niyya da suka yi kuma wannan aiki Allah ya karɓa musu Allah ya kara mana ikhlasi kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومنزله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين